1446 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da 25 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 155 a cikin wannan littafi na muktasar zadul ma'ad na shekun da'awar islamiyya muhammad bin abdul wahab kuma magana akan yakin khaibar da hukunce-hukuncen da ake tsinta a ciki kamar da ibn al ya kawo mana Allah ya masa rahama za mu dora kuma a fato makka insha Allah a can a shafi na 230 a irin littafi na a tsakiya malam ya ce falamma kana bi ba'dhi at-tariq fi arsa wa qala li bilal اكلأ لنا الفجر وذكر الحديث وروي أنها في مرجعه من الهديبية وقيل مرجعه من تبوك suna cikin tafiya dare ya kama su manzo Allah da sauran sahabbai sun yi tafiya sun gaji za su kwanta za su huta gobe su hau hanya sai annabi ya ce wa bilal ka kula mana lokacin sallan asubahi don kada mu makara bilal ya ce ba dama kawai ba matsala ba damuwa annabi ya kwanciyar sa don ya huta da niyyar bilal zai tashe su daga sallah shi ma bilal ya makara kamar yadda muka kawo kisan hadisin sai da ma lokaci ya yi nisa annabi ya tashi ya ga sun makara ya je wajen Bilal ya tashi shi ce ina ina asubahin da nace ka tare mana ce wallahi ya uban ya ya manzon Allah ubangijin da ya rike ranka shi ya rike raina ban samu tashi ba ina fata na fahimta to wannan abin da ya faru an rawaito lokacin suke dawowa daga Hudaybiya ne ko kuma lokacin da suke dawowa daga Tabuka bisa sabani dai na malamai wannan yana nuna mana cewa shi manzo Allah ya koya mana da tarbiyyar kula da sallah asubai musulmi duk inda yake ya rinka kulawa da sallah saboda ita sallah ita ce mafi girman ibada da Allah zai tambaye mutum kuma ya kona shi akanta idan bai kula da ita ba wannan yana nuna mana hatta shi kansa manzo Allah zai iya makara kenan saboda nauyi na bacci malam yace fa fihi anna man nama an salatin aw nasiyaha fa waqtuha hina yastayqizu aw yadhkuruha wal rawatib tuqda wa anna al fa'itata yu'adhdhanu laha wa yuqam hukunci na gaba da zamu karu da shi shine hukuncin shari'a ya tabbatar mana kamar yadda yazo a kissar wannan ghazwat khaybar cewa duk wanda ya yi bacci bai yi wata sallah ba ko ya manta wata sallah a fiƙihance a addinance yana farkawa to wannan lokacin da ya farka shine lokacinta wannan lokacin da ya farka shine lokacinta ko lokacin da ya tina shine lokacinta ya manta bai yi azar ba sai karfe shida da rabi sai ya tuno to kawai sai ya tashi a wannan lokacin ya sallaci azar ɗinsa shine lokacinta ma'ana an yi wa mutum afuwa in manta sallah yayi rufiya an ummaci an yi afuwar rangwama hukunci akan al'ummata alkhata wa nisyan wa mastukri wali abinda suka yi kuskure da abinda suka manta da abinda aka yi musu tilas da abinda mutum ya na kuskure an yafe mai da abinda ya na mantuwa ya manta an yafe masa ya manta yana azumi ya ci abinci sai da ya ƙoshi ya manta ba komai sai ci gaba da azuminsa manzo Allah sassar muke cewa a a a man man nasiya wanda ya manta fa akala aw shariba wa huwa sa'im ya ci abinci ko ya sha alhali yana azumi to falitin masaumahu ko ya ci gaba da azuminsa da za ka zo ka manta kana azumi kai mantuwa ka ci abinci sosai har ma ka haɗa da lemon kwalba kai nak sai da ka gama sai ka tuna Allah ne ya ciyar da kai kar ma ka gaya wani dora kawai wasu bayan Allah Allah yana musu wannan baiwa a ciyar da kai ana cikin azumi wanda Allah ya ce babu babu kaza'i a kanka ba kafara a kanka kun fahimta to haka sallah duk wanda ya manta ta yanzu ka manta ashe jiya baka yi asubahi ba yanzu muna karatun nan ka tino tashi ka buga ka dika mata sallah kawai ka yi ta wanda Allah ya ce fa inna zalika waqtuha wannan shine lokacinta da haka babi na mantuwa a ko bacci akan sallah to ba komai sannan arrawatib tuqda a salloli na nafilfili ratibai din nan a rawatib ana rama su raka'a biyu kafin asuba raka'a biyu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar ai raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha'i wannan su ne salloli raka'a goma sha biyu da manzala ce a kula da su a rinka yin su sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ce duk wanda ya lazimce su Allah zai gina mai gida a gidan aljanna to idan mutum wata sallar ta kubuce masa a cikin sallolin nan to ya halatta ya rama su ya halatta ya rama su kamar yadda isa ta tabbatar sannan kuma sallah da take fa'ita وأن الفائتة يؤذن لها ويقام صلى فائتة صلى تكوب مكة to ana iya yin kiran sallah kuma ta da kama idan an so wa qada'ul fa'ita jama'a kuma ya halatta yanzu in ku ashirin kuka haɗu ana bin ku sallar magariba ya halatta ku jam'i ku rama a jam'i wannan ba laifi bane a shari'a ana ganewa wa fiha أن القضاء على الفور لقوله فليسلها إذا ذكرها وتأخيرها عن المؤرس عن المؤرس لأنه مكان الشيطان فارتهل إلى مكان خير منه وذلك لا يفوت المبادرة فإنهم في شغل الصلاة وفي شأنها وفيه تثنية آه تنبيه كي على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام بطريق الأولى ولما رجعوا رد المهاجرون إلى الأنصار منائههم وأقام بالمدينة إلى شوال يبأس السرايا منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف abin da za mu karo a nan a cikin wannan kisa har yanzu annal qada'a alal fauri duk lokacin da aka ce bawa yayi ramuwar sallah to ramuwar sallah ana yin ta ne da gaggawa an gane duk wanda ake bin su sallah to yi maza irama saboda ai baka da wani alkawari na musamman tsakaninka da mala'ikan mutuwa ko don haka alqada'u alal fawr dan annabi ce falyusalliha idza zakaraha kana tunawa kai wannan fa'u taqib ne wanda ya manta sallah yana tunawa ya rama shine ma'anar alqada'u alal fawr kada ka zo ka manta sallah ka manta asubahi ba kai ba yanzu muna karatu ka tuna sai ka ce bari sai na koma gida in nayi mun yi isha sai in rama a'a alqada'u alal fawr wannan ka'ida ce ta shari'a ka'ida ce usuliya duk wanda ake bin sa wani abu to yi maza maza ya biya kawai duk biya biyan kuɗi ma alal fawri ne sai dai in mai shi kudin ne ya maka izini ya halatta maka cewa za ka iya yin jinkiri baka biya ba amma duk wani abin da Allah ne yake binka to kai maza ka biya ana binka azumumuka ka samu lafiya ka ce a barin bari sai lokacin sanyi a a alqada'u alal faul ina fata na fahimta ku rike ta ka'ida ce ta addini za ta taimaka muku mutum ana bin sa salloli bai yi ba sai ce bari ya bari sai ya huta sai ya yi kaza a alqada'u alal fawl lalle da wurwuri da gaggawa ake ake biya falyusalliha idza zakaraha sannan kuma annabi ya jinkirta sallah a dangane da wurin da suka kwanta ɗin suka yi bacci bai yi sallar a wurin ba ya halatta idan ana da shakka a wani wuri ba a so a yi sallah to a jinkirta yin sallah a bari sai an je wurin da ake da natsuwa yanzu wannan wuri sun kwanta ba samu yin sallah asubahi akan lokaci ba to da suka zo yin asubahin sai annabi ya ce ba za mu yi sallah nan ba kun san me dalili annabi ya ce akwai shedan a nan gurin tunda ya danne mu ya hana mu mu tashi mu yi sallah ta asubahi akan lokaci to bara mu yi ta ba ma yanzu bari mu ƙara gaba to shine fartahala ila makanin khairun min ya dora sirri ya hau dabbarsa sai da ya zaɓi wani wuri wanda ya fi wannan saboda akwai shaidan a wurin to amma wannan zalika la yufawwituhu al-mubadara fa innahum fi shughli salati wa fi sha'niha saurin da aka ce ai maza maza a rama sallah wannan tashi da suka yi suka canja wuri suka koma wani wurin suka yi sallah ai wannan gaggawa su yi sallan ai bai kubuce ba saboda tashi su tafi ɗin su je su nemi wurin da ya dace su yi sallah ai yana cikin aikin sallah kamar ana cewa kai gaggawa kai sallar isha'i sai ka ce ai sai ka yi wankan janaba sai ka je ka nemo ruwa to wannan wankan janaba da nemo ruwan da zaka je ka yi duka Allah yana rubuta maka shi a cikin lissafin sallah ɗin ka sani kowa na ganewa an gaya mana cewa alqada'u alal fawl lalle idan za a yi ramuwa to da wuri ake yin ramuwa kamar yadda wasu malamai suka ce alhajju alal faur aikin hajji alal faur me alal faur da wuri da gaggawa ake yi kamar ya duk wanda ya samu kuɗi to ba sai ya jira wata shekara ba kawai ya biya aikin hajji yana wajaba a kanka da zarar ka samu kudin guzuri da kudin jirgi da kudin biza da kudin komai kana buga lissafi a kasuwa kaga kana da wannan ranar kudin to alhajju alal fauri aikin hajji yana kanka a bana din nan idan baka je ba ka san ma'anar alal fauri inda za ka mutu kafin ka aikata wannan sai Allah ya maka azaba akan me yasa baka yi wannan ibadan ba zan daɗa bayani alqada'u alal faur lalle ramuwa ana so a yi ta da wuri me ma'anar wannan ka'idar yanzu ana bin ka sallah asubahi ta jiya kamar yadda na faɗa ka manta ba kai ba yanzu ka tuna muna karatu to ka tashi yanzu yanzu kai asubahin fa inna zalika waqtuha yanzu shine lokacin asubahin ka kai kuma saboda me bacci kai saboda me mantawa kai to me ma'anar alkada'u alal faur sai kai sakaci ka ƙi karama asubahin nan a yanzu ka ce sai ka koma gida ka yi sallar isha'i ka ci abincin da ramuwa ne bari ka yi Allah ya kiyaye kana hanya sai ka je kai hadari wani ya buge ka kafin a ƙarisa asibiti ka mutu alqada'u alal faur za ta yi aiki akan ka sai Allah ya tambaye ka yaya baka yi wannan asubahin da ka tuna ba tun da ramuko ana so da katina kai ramuko ne haka aikin haji idan mun tafi cewa alal faur ne kana samun dama ka je idan baka je ba har ka mutu to Allah sai ya kama ka da dalilin jinkiri da ya baka dama kai aikin haji ba kai ba alhajju alal faur to ku riƙe wannan ƙa'ida haka da to yanzu a nan gurin alƙaza'u alal fauri ai annabi ya aiki da ita sun yi bacci sun manta sallah asubahi ko kun bacci ya hana sallah asuba annabi ya ce bara a yi sallar yanzu yanzu ba kamar a zahiri za a ga ba a yi faurun ba me wal fauru wal fauru da gaggawa ko to ba a yi faurun ba sai annabi ya ce sai an tashi daga nan an tafi wani wuri a je a yi sallar me dalili wannan wurin da suka kwanta tun da suka ƙi tashi asubahi ba su tashi asuba ba to akwai shaidan a wurin to wani zai ce ba yi alkaza wa alfawar ba sai ibn qayyim ya ce a an yi me yasa aikin tashi su tafi su canja wurin ma yana cikin aikin sallah kuna ganewa bai to shine sai yake cewa amma wa fi tanbihun ala shinabi salati fi amkinati shaitan kal amami bi tariqi al a cikin wannan kissa a ta khaybar an fadakar da mu cewa duk wurin da ake zargin akwai shaidanu a wurin to kar ai sallah a wurin duk wurin da ake zargin akwai shaidanu a makinin shaitan ba a sallah kamar bola kamar ban daki wannan duk mazaunin shaitan ne shi yasa annabi ya hana a sallah akan bola ba a yin sallah akan ban a cikin ban daki saboda duk inda ban daki yake akwai shaidanu a wurin ba wani mai hankali duk tsaftan ban dakinsa da zai zo ya tada kadika mace sallah a wurin kuna ganewa to kenan sai mu dauke shi a ka'ida kowane wuri in dai da shaidanu a wurin to kar a yi sallah a wurin kwata-kwata kamar ban daki shefu cancanta yayin da suka dawo a almuhajiruna kyaututtukan da aka yi musu suka daddawo da shi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama na dabbobi kenan da aka ba su a annabi ya zauna a madina har zuwa watan shawwal yana ta aika rundunar yaƙi min hasariyatu ibnu huzafa akwai rundunar yaƙi ta ibnu huzafa wanda annabi wanda a ciki aka kawo kissan shi ibnu huzafa ya umarci sabai ya ce ba ni ne shugaban ku ba suka ce ya ce to ku shiga wuta ga can wanda Allah ya ce wallahi lau da khaluwa da sun shiga wutan nan kuna gani da hankalinku wai wani saboda shugaban ku ne ya ce ku shiga wuta ku je ku shiga da kun shiga bara ku fita ba innama ta'atu fil ma'ruf ana yi wa shugaba da'a ne akan kyakkyawan abu sanannen abu a shari'a shi wannan ibnu muzafa an je yaƙi ne da aka je yaƙi sai ya ce da su ni ba shugabanku ba ne suka ce kai shugabanmu ne ba annabi ya ce a yi biyayya wa shugaba ba suka ce kwarai kuwa ya ce to ga wuta can na hura ku je ku shiga yana so ya gwada imaninsu wani ya yi tiris zai shiga ya dan fake ya ce kai kai ai Allah ya ce mu maka da'a ne don kan mu shiga wuta to kai kuma yanzu ga wutar ka kawo mana mu shiga ya ce to me amfanin da'a ba ku gane ba ko cewa yayi ai Allah ya ce mu bi shugabanmu ne dan saboda in mun masa biyayya ba zai samu a wuta ba to wannan wani irin shugaba ne zai hura wuta ya ce mu shige ta ya ce ba za mu shiga ba suka zo suka ba da labari kaji kaji abin da ya gaya mana annabi ya ce wallahi da kun shige ta bara ku fita ba innama ta'atu fil ma'ruf ai ana yi wa mutum biyayya ne in ya faɗa abu kyakkyawa a shari'a sananne shine innama ta'atu bil ma'ruf yanzu kawai wani yaje ya ce ma ai shi shugabanka ne je ka kashe ubanka ka ce baran yi ba innama ta'atu bil ma'ruf wani ya maka da a dan dan shi shugabanka ne ce ka je ka sha giya bara kai ba innama ta'atu bil ma'ruf wani soja ya tambaye ni cewa wai yana aikin gwamnati wai wani shugabansa kafiri ne shine odilinsa shine mai raka shi shine mai kaza ya ce amma wallahi malam sai juma'a ta yi sai ce za mu fita aiki na ce ka gaya masa kai musulmi ne kana sallah kuma babu inda a aiki aka ce karka je kai sallah aikin gwamnati tun da aikin gwamnati kake yi ka gaya masa ka ce ga ni musulmi ne sallar juma'a dole ne ya ce wallahi malam ana dab da sallar juma'a sha biyu sha biyu da rabi zan fita wallahi sai ya aiko ya ce zo mu fita yace na lura da gangan yake mu wannan nace karka mai da'a harbi ka zai iyakaci a canja maka wuri innama ta'atu fil ma'ruf nace kai yanzu da hankalinka zaka yadda ana sallar juma'a kana musulmi ka je kana rike da bindiga kana gadin arni yace kai malam ai bai zai yi bai nace ka je ka ce canja ma in bai canja ba ka nemi a canja ma in ma ritaya za su yi maka ta dole su maka man taraka shay'an lillah awadahu Allah mimma huwa khairun minhu wanda duk ya bar wani abu saboda Allah sai Allah ya canja masa da abin da yafi shi alheri daka innama ta'atu fil ma'ruf duk wanda zaka yi wa da'a sai in abu ya dace ne a shari'a yanzu kamar babanka yace ya umarce ka gade kai zina da waccan matan baba innama ta'atu fil ma'ruf ba za a yi maka biyayya ba saboda ai ba za a bi wani a saba Allah ba ba sani ba kwana ganewa to wannan qawaid ne ka'idoji ne na shari'a ibn qayyim yake kawo mana babban karatu ne mai muhimmanci wanda in ka rike shi as formula to zai taimake ka duk wani abin da wani ya umarce ka saboda shi shugaba ne yace ka je ka aikata alhali akwai saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wai ne wannan karatun ko duk mun gama shi ne kamar mun karanta yace nan kamar duk mun karanta shi فإن قيل فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين فكيف يخلدون فيها طب ga wani rikici ibn qayyim yace to idan wani zai ce ai in sun shiga wannan wuta da shugaban su yace su shiga ibn huzafa to ai sun shiga yi wa Allah da'a ne da yi wa manzon Allah da'a a zaton su me yasa ai ai Allah ne ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum yanzu anan ba Allah ya ce a bi gabanni ba to sai suka ce ai tunda Allah ya ce mu bi gabanni shugaban mu ya ce mu shiga wuta da haka mun masa da'a mun shiga wuta mu ma mun bi Allah ne annabi ya ce a bi shugaba suna ganin sun bi Allah sun bi annabi ne a zatonsu kenan za mu ɗauke su muta'awwili na mukhti'in sun yi tawili sun yi fassara amma sun yi fassara akan kuskuren nasu don sun yi mummunar fahimta cewa a bi shugaba ko da a saban Allah ne don ko kaje ka kona kanka wuta ai saban Allah ne wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima to yaya wanda ya yi tawili ya yi fassara ya yi kuskure kuma a ce zai shiga wuta ba zai fita ba har abada to zai ba da amsa ya kawo matsala kuma zai ba da amsa tunda ya yi tawili ya fassara kuma shi a ganinsa Allah ya bi to yaya dan ya yi kuskure wanda a ka'ida wanda ya kuskure ma manzo Allah ce man shahada fa asaba falahu ajrani ومن اجتهد فاخطا فله اجر واحد wanda ya ijtihadi yayi daidai Allah yana bashi lada biyu wanda kuma ya ijtihadi yayi kuskure to yana da lada guda daya maimakon samu lada guda daya kuma a ce sun shiga wuta in mun fassara wancan hadisin law dakhaluha ma kharaju minha ya zai ibn al-qayyim yake cewa lamma hammu bil mubadarati min ghairi ijtihadin minhum ما علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم لم يعذروا لم يعذروا yace ai abun a fili yake lokacin da suka yi himmatu su gaggawan shiga wannan wuta ai ba tare da wani ishihadi bane da suka yi ba ishiya bane ba ishihadi bane a su ba sun san Allah ya ce kar ku kashe kanku ba Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima to ai Allah ya ce kar ku kashe kanku dan haka ba su da wani uzuri bara a ce an yi musu tawili ko sun yi tawili sun yi kuskure suna da wani abin dogaro da shi ba babu ai ai ai nasi ya riga ya gabata cewa kar ku kashe kawo kanku wa idza kana hadha fi man azzaba nafsahu da'atan li waliyi al-amr al-ma'mur bi ta'atihi فكيف بمن أذب مسلما لا يجوز تأديبه طاعة لولي الأمر ta ga wani karatu ibn qayyim yake cewa to idan wannan mutumin waɗannan mutane sahabbai da aka ce shugabansu waliyul amr ɗinsu ya ce su shiga wuta an ce kassu masa da'a kuma su suna ganin in sun shiga sun yi da'a ne da annabi ce lau da khaluha ma kharaju minha in sun shiga da sun shiga ba za su fita ba kuma tare da suna niyyar qasdihim da'ata lillahi wa rasuli bidhalika dukhul in sun shiga ma da niyyar sun bi Allah sun bi annabi wanda Allah ya ce sai Allah ya kona ku kaga shugaban da ka bi shi akan sabon Allah ko da kai kana ganin cewa ai ka bi Allah ne tunda Allah ne ya ce ka bi shi sai Allah ya ma azaba idan akan sabon Allah ne ya ce to fa kaifa biman hamalahu ala ma la yajuzu min at-ta'ati الرغبة والرهبة الدنيوية ina wanda ya bi shugabansa akan abin da shugaban ya sa shi Allah baya so saboda tsabar kwaɗayi ne da kuma tsoro na duniya ai ya shiga uku duk wanda shugabansa ya umarce shi da saman Allah ya bi shi saboda kwaɗayin wani abu ko tsoron wani abu na duniya bai da uzuri a wajen Allah sai dai in tilasta masa ya yi a kan sabon Allah su haka annabi ya ba da ƙa'ida ba a yi wa shugaba biyayya a kan sabon Allah ba a yi wa wani na gaba biyayya a kan sabon Allah kowaye shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yi ka riƙe wannan a matsayin ƙa'ida. Wa kaifa bi man dakhala min ikhwanin shaitan. To ina ga wanda suka shiga cikin ‘yan uwan shaitan su kan. Wa auhamul juhal anna min mirasi Ibrahima al-Khalil alayhi salam suka rudar da jahilai suka ce ai wannan wutar tana cikin gadon Ibrahim alayhi salam lokacin da suna marudu suka jefa shi wuta ana nufin yan tsafi da wuta ke masu yin tsafi da wuta su zo su shiga cikin wuta haramun ne laifi ne ba daidai ba ne duk wanda kaga yana shiga wutar fa'ido ne yake yi da sihiri ne da tsafi yake kuma Allah ya haramta kar mutum yi wa kansa azaba da wuta ina fata ana ganewa wannan yana nuna mana shi addinin mu addini ne wanda yake a yana kan ka'ida yana kan daidai kuma ana ɗora mutane akan ka'ida a ɗora su akan daidai duk inda wani shugaba ya kai da matsayi to karka yadda ya ɗora ka akan sabon Allah ko malami ne kuwa in ya kauce wa malintarsa ya ɗora ka akan abin da Allah baya so abinda annabi baya so to ina ga wanda suke kashe mutane kisan kai kisan mutum ya kashe dan uwansa haka kurun saboda ya nemi wani abu a hannunsa bai bashi ba Allah kiyaye فصل في غزوة الفتح العظيم wannan fasilin yana magana ne akan fatu makka akwai kissa da tarihin fatu makka abin da ya faru a buɗe garin makka alladhi azallahu bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hizbahu al-amin wa huwa al-fath alladhi istabshara bihi ahlu as-sama'i wa darabat atnabu izzihi ala manakib al-jawza'i ودخل الناس به في دين الله أفواجا خرج, خرج له صلى الله عليه وسلم سنة ثمان لعشر مضينا من رمضان ثم ذكر القصة ثم قال وفيها من النفقة من الفقه أن أهل الأهل إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام ساروا حربا له بذلك فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون ذلك إذا خاف منهم الخيانة فلا تتحققها منني فإذا تحققها فلا وفيها انقضاء وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به كما أنهم يدخلون في العهد تبعا وفيها جواز الصلح عشر سنين والصواب أنه يجوز فوق ذلك للعادة والمصلحة وفيها أن الإمام إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت لم يكن سكوته بذلا لأن آه، تنق... لأن تنقل أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد الأحد لأن لأن تنقل أبا سفيان ذي ذما سأل فسأل أبو سفيان فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد الأحد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجفه بشيء ولم يكن بهذا السكوت مؤاهدا له وفيها أن الرسول الرسول لا يقتل لأن أبا سفيان ممن نقض وقتل الجاسوس المسلم وتجريد المرأة كلها للحاجة malam ya ce a wannan babban yaƙi na fatu makka menene fatu makka buɗe makka da makka ba ta shigowa ga musulmi sun toshe sun rufe da makami da fada da annabi da fada da Allah da fada da shari'ar Allah Allah ya kaddara wa manzan Allah ya ba shi dama ya ce a kimtso a taho da kayan fada da kayan yaƙi sai an buɗe ta da ƙarfin tuwo an shiga an bauta wa Allah ya za a yi makka mahaifar annabi a ce kafare su riƙe ta bara a shiga ba ya za a yi haka da haka an je an buɗe ta kuma an shiga to daman ibn qayyim yake cewa wannan fato makka shine fatahi shine yakin da a'azzallahu dinahu ya ɗaukaka addininsa ya ɗaukaka manzan Allah ya ƙarfafa sojojin Allah ta dalilin fato makka din nan shi ne fatahin da mala'iku alu sama'i kenan suka yi wa manzan Allah bushara suna buga fuka-fukinsu cewa Allah ya ƙaddara an samu wannan dama a fato makka ne za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja wanda Allah ya fita ne a shekara ta takwas a goma ga watan Ramadan sanata samanin li ashirin madaina min Ramadan kamar yadda Ibn Qayyim ya ce ya faɗi isar mai tsawo ce ba sai mun yi bayani ba amma kawai ya tsintsinto abin da za a karu na fiƙihu a cikin ƙissar fathu makka yaƙin fathu makka daga ciki abin da za mu karu na fiƙihu cewa ahlal ahdi kafiran alƙawari idan suka je suka yaƙi wani wanda yake ƙarƙashin kulawan imam to shi kenan kenan musu kamar sun warware alkawari ne sun zama har su ma ya halatta a yi fada da su a yaƙe su yadda abin yake shi ne idan shugaban musulmi ya alkawari da kafirai ba za mu yi fada da ku ba karku fada da mu ba za mu yaƙe ku ba karku yaƙe mu sai imam ɗinmu mu musulmi sai ya ɗauko wasu ya sa su ƙarƙashinsa ya ce waɗannan masu ci alfarmata fi zimmati suna ƙarƙashin kulawa ta suna wuyana kafirancin da aka yi alkawari da su sai suka shirya yaƙi suka yaƙi wannan mutane da suke ƙarƙashin imam namu to khalas sun warware wani alkawari su ma sun zama abun a yaƙe su ya halatta wannan imam ɗin ya je ya afka musu cikin gidajensu da daddare saboda ai kun karya alkawarin da aka yi da ku kuma ba sai ya sanar da su ba wala yahtaju an yu'limahum ala sawa yace wannan idan ya ji tsoron ha'incin su kenan idan ko ya tabbatar baya wato ya tabbatar za su ha'ince su ya tabbatar da ha'incinsu to khalas in kuma ya tabbatar ba za su ha'ince shi ba to wannan kuma da sauki ma'ana kafirin da kake tare da shi ya yaudare ka ya ci amanarka ya karya alkawarin da aka yi da shi to ba laifi bane dan ka yaƙe shi kai ma ka yi alkawari da wani akan kar a yi kaza karya ma kaza kai ma ba za ka mai kaza ba kawai yau da gobe sai ka ga ya karya wannan alkawarin wani ba mun yi magana da kai cewa za ka daina tada min injinka da yake bunko min hayaki a gidana yana sa ni mara da ciwo da iyalina ba ni ma kuma na gaya maka na haƙurar kunna na wajen sa sula eh mun yi alƙawari kawai sai dawa yana tayarwa to ya karya alƙawari to kai ma sai ka je ka tashi naka warai kuwa saboda abin da aka yi da shi na alƙawari ya me ya saba to ku riƙe wannan akan ka'ida duk lokacin da kai yarjejeniya da mutum akan wani abu sai ya yaudare ka ya kewaye ya saba shikenan ya saba alƙawari za a koma da kenan haka yake a mu'amala a kasuwanci haka yake a gona haka yake a zama na amana Allah ya kiyaye addini yana koya mutane zamantakewa ne da ka'idoji na yau da gobe yace wa fi hantiqadu ahdil jami'i bidhalika idza radu bi kuma wannan yana nuna alƙawarin duk bangarorin guda biyu ya warware tunda duk sun yarda shi wancan ya saba shi ma kuma ya zo ya saba ko ba haka bane kama annahum yadkhuluna fil ahdi tab'a a ciki akwai jawazin ƙulla sulhi da abokin gaba za ka iya yin sulhu da abokin gaba sulhun shekara goma shekara goma ka ce waɗannan mutanen maƙiya Allah ne amma mun za mu tsagaita wuta shekara goma tsakani ibn qayyim yake cewa kai ya halatta ma sama da shekara goma lil maslahati wal haja ko lil hajati wal maslaha saboda bukata ko maslaha a cikin kissar fatu makka mun karu da cewa shugaba idan aka tambaye shi ya bayar da abin da bai halatta ya bayar ba ko bai waje ba ya bayar ba sai ya yi shiru bai ce komai ba to wannan shirun da ya yi bai nuna cewa ya yadda a ɗauki wannan abu ba wani abu ne da bayi da ikon ya bayar ko kuma Allah ya hana shi ya bayar sai aka tambaye shi abokanan gaba ko wasu sai ya shiru to shirunsa ba baya nuna cewa ya ce mu ɗauka ina fata na fahimta abu sufyan a lokacin kafiri ne ko maki ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta kaiwa da komowa yana neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi renewal na alkawarin da suka yi a tsakani tajdidul ahadi annabi yayi shiru bai ce eh na yadda ba bai ce ban yadda ba walam yujibhu bi shay to wannan shirun da annabi yayi bai ce na yadda a jaddada alkawari ko ban yadda ba baya nuna cewa za mu ci gaba da zaman lafiya akwai alkawarin nan na zaman lafiya baya nuna haka لم يكن بهذا السكوت مؤاحدا له a cikin kisar fatuwar makka mun fahimci cewa duk ɗan aike ko da ana gaba da shi kafirin da aka aiko shi ya iso da sako ba a kashe shi ƙa'idan mu ne ta shari'a anna rusula la tuktal kana jina mala kamar yanzu mutanen da ake gaba da kiyayya da su ba a son su to sai suka aiko wani a cikinsu ya kawo takarda wa gwamnati yanzu kamar misalin gwamnati ba tana neman yan kidnappers ba a yanda dai suke bayani ko yawwa na san za ku yi min raddi ne ko bayan na gama magana akwai yan comment section na faɗa yanda suke faɗa suna neman su haka dai ake gaya mana ko ba kawa tana neman su ruwa a jallo bata san inda suke ba ba abin nan ba to sai yan bandits din nan da kidnappers sai suka aiko ɗaya daga cikinsu suka ce ga takarda ya kai wa shugaban ƙasa ko ministan tsaro sunansa a musulunci a rasul ɗan aike to duk gabar da ake yi da ɗan da ɗan aike da shi da mutanensa in ya kawo sako shi ba a kama shi ba a kashe shi za a karɓi sako ne a ce ka da ba dan ɗan sako ne kai ba da kwananka ya ƙare sai a ce ya koma ai sako ya kawo ku duba adalcin musulunci kun fahimci wannan li'anna rusula la tuqtal duk inda ɗan sako yake shi ba a kashe shi ko da ana fada da shi barayi ne suka addabe ku ‘yan fashi ne suka addabe ku azzalumai ne suka addabe ku sai suka aiko ɗaya daga cikinsu suka ce ga takarda a kawo muku sai ya shigo cikinku ya kawo takardar nan to ba a kashe shi to haka kuma ya kamata su ma 'yan bandits ɗin nan 'yan kidnappers su rinka yin adalci wanda kuka zo kuna faɗa ai da mutanen gari shi yasa kuka shiga daji sai kuka kama musu mutum kuka ce su ba ku miliyan barkate suka tattaro miliyoyin kuɗin nan a buhu suka ɗauko suka kawo muku kuka ce a kawo muku dajin kaza hanya kaza dajin kaza hanya kaza za a ga alama kaza za a ga alama kaza aka ɗauko a kawo wani yayi shahada don saboda a kubutar masa da ubansa ko yayansa ko uwarsa ko danginsa shi ba ba shi kuka kama ba ya ɗauko kuɗi ya kawo muku to a ƙa'ida an rusul la tuktal bai kamata shi ma ku kama shi ba ya saba wa ƙa'idar yaƙin duniya gaba ɗaya amma ya laifi wasu idan sun je ba sa dawowa wasu kama su ake a ce to kuma kai ma sai an kawo naka amma gaskiya su ma ba group group ne ba dukansu ne suke haka ba akwai ma'a'inta ne a cikinsu da suke haka amma wasu ba sa yi to ko da yake mu wa'azi muke yi kowa ma za mu tunda ai suna sallah sai mu gaya musu saƙon annabi cewa duk ɗan aike ba a kashe shi, ko da ana jin haushinsa, ko da ana neman a kama shi don a samu kuɗi, in dai ɗan aike ne aka aiko muku shi, to ba a kashe shi, a rusul la tuktar. Kun gane wannan hukunci? Ha, in ba haka ba ga Abu Sufyan ba, kana min man naqat ai yana cikin wanda suka warware alƙawari amma ga shi ya zo gurin annabi saboda mai aiko shi aka yi cewa ya nemi izinin annabi ana so a mai a jaddada alkawarin nan ta jididul ahli annabi bai ce mai komai ba kuma bai sa a kama shi ba duk da fa ana faɗa da su abu su biyan a lokacin da sani ko kuna ganewa sannan kuma duk lokacin da aka samu musulmi kuma ya zama munafiki ya zama ɗan leƙen asiri a cikin musulmi to shi kuma kashe shi ake wa qatlul jasusil muslim kun gane Allah kiyaye a cikin mu sai wani yake munafurtan mu kamar yanzu informa informa da ake samu din nan kaga jawasis ne yayi da haka dan an kashe su ba laifi akai ba a ka'idar shari'ar musulunci in mutum musulmi a cikinmu ɗan uwa ne ya fifita son duniya yake ɗaukan bayananmu yake ɗaukan asirinmu ya je ya kai shi inda bai kamata ba aka kama shi hukuncinsa mai kisa wannan ƙa'ida ce ta shari'ar musulunci idan a samun gaba yake sallah aka kama shi yana ɗaukan bayanai na sirri na musulmi yana kaiwa abokanan gaba yana kaiwa wannan hukuncinsa me kisa hada huwa islam wannan shine musulunci abu na gaba wa tajridul mar'a kullaha lil haja a kwaɓe mace ga baki ɗayanta a yi mata tsirara zigitir in buƙatar haka ta kama ana iya yi abin da ya faru a kisar ba lokaci da mun karanta kisar fato makan gaba ɗaya amma abin da ya faru annabi ya shirya zai je ya yaƙi mutanen makka hatib ibn abi balta sahabi ne ya je yaƙin badar yana jin labari ya rubuta takarda ya ce a kai wa mutanen maka a gaya musu annabi ya shirya zai zo musu lokaci kaza kuma wanda abu sirri ne na musulmi da ya rubuta sai ya naɗe takaddar sai ya ba wa wata mace ya ce ta tafi da takaddar nan ta hau doki sai ta kai wa mutanen maka da ta zo tafiya ya ce duk yadda za a yi kake ba kowa takardar nan sai kin kai ta ya biya ta da ta zo tafiya malam da yake ta kware da makirci sai ta kwance kitsonta sai ta cusa wasiƙar a ciki ta yi kitso a kai Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to labari fa na fita fatu maka ya fashe an tura za a kai musu amma an ba wa wata mata ce takarda za Allah ya ce waye zai mun aiki na gaggawa akwai wata mata tana hanyar makka a bita a ƙure mata gudu a je a karɓo saƙon da aka bata takarda ce ta tonan asirin yaushe za mu je fatu makka Ali bin Abi Talib ya ce gani ya rasulallah annabi ya ce je ka yi su kwani dokinsa ka ji maza ko shi sa yake so kullum ka zama kana shirye ba wai a ce za a tafi harka ka ce wallahi ina da matsalar ciwon kafa wallahi babur dina baya da lafiya wallahi wala ina ko yaushe a kimta kake da an ce hayya ka ce bismillah warai kuwa aliyu ya ce an gama ya su kwani dokinsa gudun da yake sai dokin nan sai ya miƙe gaba ɗaya saboda saƙon annabi ne yana zuwa ya tarar da wannan mata ya ce dakata ta tsaya ya ce kawo takardar da aka baki ta ce wace takarda ya ce ki ban fa ta ce ni ba da wata takarda ki ba ni takarda na gaya miki ta ce babu ya ce zan fa caje ki ta ce ka caje malam ya caje ta babu takarda aliyu ya yi kwana ya juya ya ce kai tun da annabi ya ce akwai takardar da akwai ta ya ce za ki bani ko in kwabe ki zan miki tsirara zigidir dan ku aikin annabi nan ya lada ma Allah zai fani in nan miki tsaraka malam sai gashi ya caje ta ya kwabe ta to jikinta babu takardar nan jikitar babu kai wannan mata akwai taurin kai ya gigita ta ya ce ki ba da takardar nan ta ga uwar bari sai ta sa hannu sai ta zare da a mata wannan wulaƙancin sai ta sa hannu ta zaro ya ce kawo bai ce komai ba kawai juya in kin ga dama ki tafi in kin ga dama ki dawo ya yi kwana da dokinsa bai tsaya ko ina ba ya zo ya ba manzan Allah takarda aka ce a buɗe takarda tun da shi annabi baya karatu bai iya karatu ana buɗe takarda sai aka ga min Hatib ibn Abi Balta daga Hatib ibn Abi Balta zuwa ga shugabannin Makka ina shaida muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafe ranar kaza lokaci kaza zai yake ku ga kuma sakona akwai gidana a kaza da dukiyata a kaza a kula mun da ita annabi ya ce wa ya atib ya hatib ma hada ya hatib meye wannan meye haka ran annabi ya baci ya ce kai ka rubuta takardar nan ya ce ni ne ya rasulallah ba munafurci wallahi me yasa ka mana haka malam umar kawai sai izare takwabi kawai ya ce ya rasulallah da ni adrib wani kahu ba ni wuri zan sare wuyansa yanzu zan sauke shi ƙasa sahabi ne ya je yakin badar wallahi da annabi ya ba wa umar dama da sai dai wani labari kake ji ba wannan ba duka ɗaya zai iya zubar da kansa zai sare wuyan ne gaba ɗaya saboda me saboda an ci amanar musulunci an ci amanar annabi shi a fahimtarsa sai na umar waɗannan su ne sahabban fa da kake ji ana zagin su a shirye suke su ba da rayuwarsu ko su kawar da rayuwar wani akan taimakon annabi hatibi haka ya ce ya rasulullah ya mun uzuri ina da hujja ina da dalili me ya kai ka ya ce ya rasulullah ba ni da kaza ba ni da kaza yan dukiyata da ta saura a makka na aika musu ne don su kare min hakkina da yan dukiyata kada ta fada cikin ganima a yawar wasanta tun da ni ba na nan ina tare da kai ya ba da uzuri ko bai bar ba ya ce wallahi ma na fakt ya ce wallahi ya manzan Allah ba munafurci ne ba kawai ina tunanin ina da kayana da ɗan dukiyata in an tafi yakin nan kar su shiga cikin ganima tunda ni ba na nan na aika musu ne tunda na ɗan ba su ɗan amsa su ɗan kula min da dukiyata kaga ashe mutum wajen neman daidai zai iya yin kuskure ɗan uwanka zai iya tafka uban kuskure amma ba wai yayi da niyyar wannan abun ba ne a'a yana neman daidai ne ya kare kansa ko yana neman afuwa annabi ya juya ya kalli umar ya ce ya umar wa ma yudrika la'alla Allah tala ala ahli badr baka san ba Allah ya yi tsinkaye ga mutanen badar ya ce ya amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum baka san ba Allah ya ce wa yan badar duk wanda ya je yakin badar Allah ya ce ku aikata abin da kuka ga dama na ya fi ku gaba daya malam haka karatun yake duk wanda ya taba zuwa yakin badar Allah ya ce wa annabi a gaya masa in ya ga dama komai yayi an yafe masa yace wannan innahu qad shahida badra Hatib ibn Abi Balta ya je yakin badar haka wannan abin da yayi Allah ya yafe masa Umar sai ya sauke takobi kanu waqafina inda hududillah in dai Allah ya ce abu to ba sa wuce gona da iri to wa anna ar-rajula idha nasaba al-muslima bi kufrin aw nifaqin muta'awwilan ghadiba ghadaban lillahi la li hawahu lam ya'sam idan mutum aka bata wa Allah aka bata wa shari'ar Allah aka bata wa musulunci ya bude baki saboda haushinka da ya ji ya ce kai munafiki ne kai kafiri ne kai aduwullah ne ya yi wannan abun ne saboda fushin da ya yi a kan ka saba wa Allah to wannan kalma da ya faɗa a kanka bai yi laifi ba kuma bata dawo kanka ba kuma kai ba hakan ba ne me dalili ba ga Umar ya ce wa Hatib ba ya ce kai munafiki ne wannan abin da kai mana munafurci kai wa musulunci sai na sare wuyan ka yau amma Hatib din munafikin ne ba munafurci ba yana da uzuri to wannan kuma yana nuna cewa ashe ‘yan uwanmu za su iya yin kuskure za su iya laifi to amma ya kamata mu zama muna da kirji mai kyau in ɗan uwanmu ya yi mana kuskure ya yi mana laifi kuma ya nemi afuwa to ya kamata mu kuma mu yi masa afuwa mu yafe masa wannan shine addini shine shari'a da haka ake zaman lafiya wa innal kabirata al'azimata qad tukaffiru bil hasanati al kabira menene wa innal kabirata al'azima qad tukaffiru bil hasanati al kabira kama qala innal hasanati yudhhibna sayiat wa bil aksi la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adab wato babban zunubi malam idan mutum ya aikata kyakkyawan aiki kyakkyawan aikin yana iya shafe babban zunubin yanzu wannan aikin da hatib ibn abi balta yayi ina ce babban zunubi ne amma me yake kyakkyawan aikin da ya shafe zuwa badar to shi ma dan uwanka zai iya yiwa ya aikata wani laifi in ya aikata wani abun alheri shi ya share haka addini yake sannan kuma abu ɗan kaɗan yana iya lalata aikinka ƙur'ani ce la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha sadaka in ta miliyan dubu ka bayar duk abin da kai wa ɗan uwanka da sunan sadaka idan ka masa gori ko ka cutar da shi saboda ka bashi wannan to ya lalace ya baka gida sai je wulakanta ka yi fada ya baka kujerar makka sai ya je tozarta ka dan iska ba ni na biya maka kujera ba a cikin mutane ya zalunce ka yi cuce ka saboda ya taimake ka ka gurguje ladanka abinda ka yi dan Allah to me na zuwa ka je ka gaya wani ko ka cutar da wani dan kai mai kawai mutane in za ku yi abu dan Allah ku yi dan Allah na maka dan Allah na maka dan Allah amma in maka dan in wulakanta ka a gaban mutane wane zo mana ka taho zo ga yan dubu biyar ba da kai nake ba an na ga ka fara haka haka zo ga dubu biyar matsiyacin banza a talakan banza kuma ya faɗa ne a gaban mutane ya kira ka an ganka ya zubar maka da ruwan fuskarka irin wannan in ya maka haka sai ka ce ina alhaji ai na dade da fin karfin dubu biyar wallahi ce rike kudin ka kaje ka ba mabukaci ba dai ni ba ka zubar da shi kai ma ka wuce alhali ko asi ba ka da shi a jihunka na sha faɗa muku a karatu duk wani abun da yake yana tattare da wulakanci da tozarka ka yi ƙoƙari ka guje shi duk abin da wani zai yi maka kuma i wulakanta ka i tozarta ka i ja ka a ƙasa don Allah ka haƙura ka bar masa kayansa na roƙe ka don Allah da zarar ka fahimci tozarci ne a ciki komin yunwa da kake ji da bukata komin talauci ka dake ka daure ka ce ba da bukata Allah da ka daure don shi zai kawo maka wani sai dai in ka saka mutuncinka ne a kasuwa yanzu ga mutum ne ce zai baka ofa ta aikin gwamnati amma sai ya yi luwaɗi da kai akwai masu yi zai baka aiki sai ya maka sai ya luwaɗi da kai ka ce ni ba ɗan iska ba ne kuma ni ba wulaƙantacce ba ne neman alfarmar da na zo wajen ka ba tana nuna cewa ni tozartacce ba ne ka je ka rike takardarka tunda ba takardar aljanna ba ce ka dan watsa masa wani abun kai ma ka fito in dai baka tsoron ba zai naɗe ka ba duk wani abu na tozarta ko wulakanci musulmi kar ya ɗauke shi ba wai girman kai ba ne almuslimu shi musulmi mu'tazzun bidinihi wani ne wani ne surukansa suka mai wulakanci akan matar shi suka tozarta shi suka ja shi a ƙasa matar ta kama hanya ta tafi gida a haka matarsa ce fa hakkinsa ne fa suka zo suka ce sai sun yi barna a gidansa sai an kira 'yan dj sai an kira 'yan rawa sai an kira 'yan waka sai an kira 'yan kaza ya ce ba za a yi ba ya hana ba za a yi ba suka fi ƙarfinsa suka yi ɗin matar kuma shagwababbiya ta koma gida wai ta yaji wai kuma wai aka aiko wai ya jefa ya ba da haƙuri ya kira ni kamar in fasa wayar nake ci na ce ka je kama da haƙuri na ce ita kaɗai ce mace ta ci sa'a ma yanzu kai dawo da ita za ka yi to a ƙaramin kallawo ko kuka ce a yi haƙuri na ce karka je ka ba su haƙuri su ne mabarnata su ne masu saɓon Allah ka ce abin da ka hana Allah ne baya so annabi baya so don haka kana nan akan baka ka koyau ko gobe ba za a yi ba kuma ba za ka ba da haƙuri ba don wa ka sabawa in dai ba a turo ta zo ta baka haƙuri ba to ba za ka ba da haƙuri ba na ce amma fa in kana da ka isa kai haka in baka isa ba kuma ka je ka tsuguna ka ba su haƙuri ya ce malam zan yi shawara ne tafiya zai yi zai je abin da muka faɗa ne daidai Allah su ba ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwarsa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa